اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا عاديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تعقل سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
باب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته
babi na hudu na biyu na hudu cikin hukuncin salati ga annabi alaihi salatu wassalam wa taslim da taslimi wa fardu zalika da faral wato farlantar haka wato kasancewarsa faralla wa fadilatu da kuma falalarsa to dis kansa zai magana ya masa fasali kusan goma wanda ya yi akan maganar ma'anar salati da wanda ya akan hukuncin salati na uku shine magana akan guraren da ake ake soyin salati na hudu kai yanda ake wa annabi alaihi salamu salati da taslimi na biyar shine falalar salati da taslimi da kuma addu'a ga annabi alaihi salam na shida shine zargin wanda yake salati ga annabi alaihi salam da kuma zanubansa na bakwai shine wato wato kebantar annabi alaihi salamu da Allah ita isar masa da salatin da ake masa na halitta ga baki daya daman shi kaɗai Allah yake banta da salati duk annaban da suka wuce Allah bai umarni a yi musu salati ba sai shi kaɗai alayhi salam kuma shi din da ya bada umarni a yi masa ce shi yana yi mala'iku suna yi to kuma ta albarkarsa sai zama na al'umman ma Allah yana yi musu salati da yake cewa huwa allazi yusalli alaikum wa malaikatuhu li yukhrijakum min az-zulumati ila an-nur to alfarma ce shi Allah iya haka na takwas shi magana shine wajen sabani wajen yin salati akan a kabarin annabi alaihi salam wato akan wani ba annabi ba ayi masa salati da kuma mahukuncin yin salati ga sauran annaba alaihi salam shine na tara shine hukuncin ziyarar kabarin annabi alaihi salam da falalar wanda ya ziyarci annabi alaihi salam da yaya ake yin sallama ga annabi alaihi salam ya ake addu'a a gurin annabi alaihi salam na goma shine magana akan ladubban shiga masallacin annabi alaihi salam da falalarsa to da su zai kare littafin
قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية to kafin na shiga jiya ya kare da baituka baitukan guda takwas ne saboda bai taba zuwa madina ba duk zafa ai da ya rasa yana shine sai ya kare da wannan yana kuka haka yi shine da shi ya gama Allah bai bashi wani sai ya sa wanda yake da rai Allah ya bashi iko to yayi sa'a ya sa'a ba don sauri ne ta yi ba da na zo bai da baitukan da waɗansu gudugun-gudugun da ba su samu dama sun je ba su ma a ƙarshe da irin wannan suka ƙare suna kuka suna ce amma dai a sani wanda ba ganganci ba ne rashin yadda zai yi ne to bai je ba to kamar raha shi ka wanda ya je ne wanda yake da iko ne kirarsa shi ya cutu wanda yake da ba shi da iko ya rasa yadda zai bai je ba to kamar raha kan wanda ya tafi je ne alfarma ce wanda Allah ya ba wa muwafaka ya halarci gurin ma zamani ya zo mutane ba sa ganin gurin akwai kima ma ba kankanin guri wani kanin guri wani zalaki ya shi mutabewa da zamewa sai fasali na farko ce ma'anar salati alaihi salama ma'anar salati ga annabi alaihi salam qala allah ta'ala inna allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
قال ابن عباس معناه أن الله وملائكته يباركون على النبي وقيل إن الله يترحم على النبي وملائكته يدعونه
ya ce ibn abbasin radiyallahu anhu ma ya ce ma'anahu fassararsa annallaha wa mala'ikatahu yiƙa kuma Allah da mala'ikunsa yubare kuna alan nabi suna sa albarka ga annabi alaihi salam shine ma'anar wannan so da innallaha wa mala'ikatahu su saka ce Allahu shi ismu inna ne wa mala'ikatahu ko sai ce maɗufin ala lafazil jalala sai zama da shi ma an adafinsa a kan ismu inna za ka shi sa mafi yawan kira'ar wa mala'ikata wa mala'ikatuhu wa mala'ikatahu maɗufin ne ala wato ismu inna sai aka ce jimlar labaranta shine yusalluna alan nabi yusalluna alan nabi wau ɗin sai zama da ya koma kan ubangiji da kuma mala'ikun kenan to sai aka ce duk da haka akwai bambanci na salataini guda biyu na Allah ya bambanta da nasu nasu daban na Allah daban amma duk da haka ya haɗa wau ɗin ya zama wawu da jama'aci ce da ubangiji da su suna salati ga annabi alaihi salatu wassalam kuma jumlar sai ta zama wato ismiya ce ismiyatu sadri fi'iliyatul ajus ujus farkonta ismiya ce labarin kuma fi'iliya ce don tafidu al-istimrarar tajaddudi ci gaba ci gaba ci gaba shine bambancin nasa da sujudar da mala'iku suka wa adamu shi isjudu li adam fasajadu lokaci ɗaya suka yi kare shi ko nasa ila mulki amati za ci gaba da yi shi sai zo da yusalluna fidul istimrarar tajaddudi shine wannan wakila inna allaha yarhamu ala nabi to bangije yana jin kai ga annabi alaihi suna kwarara masa alheri da ba iyaka kuma mala'ikatuhu yad'una lahu su kuma mala'iku sune cewa annabi alaihi suna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya masa kaza suka ce wannan shine ma'anar na mala'iku
قال المبرد وأصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة ومن الملائكة رزقة واستجاب للرحمة من الله المبرد malami ne na luga ya ce asalin salati a tarahum asalin salati shine tarahum wato jin gai da jin tausayi fahiyya min Allah rahmatun daga ubangiji ga annabi alaihi rahama ne wa minal mala'ikati riqa da wajen mala'iku kuma shine riqa wato kaji tausayi da kuma zuciyarka san babu komai a cikin ta na kullata ko wani abu sannan wasu da'a'ul rahmati min Allah da kuma nema masa rahama daga ubangiji subhanahu wataala shi na bangaren mala'iku kenan to ba shi suna cewa al'ummar sama wannan
وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم
ارحمه ya zo a cikin hadisi na siffar yadda mala'iku suke wa wanda ya zauna a majalisi yana sauraron sallah idan mutum ya je ya alola sai ya shiga masallaci ya zauna yana jiran lokacin sallah yi yi sallah to wannan zaman da yayi mala'iku za su ringa masa salati to sai aka ce ga siffar yadda suke salatin Allahumma ghafir lahu Allah ka ji kansa Allahumma rahamhu Allah kai masa rahama to shine abin yanda mala'iku suke yin nasu kenan sai ce fa haza du'a'un wannan addu'a ce sannan su mala'iku daman ubangiji ya ga mana irin yanda tasu take irin yanda nashi yake suke roma annabi alayhi salamu kamar da yake cewa subhanahu wata'ala allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu suna ce rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabila wa qihim azabal jahim to shine siffar yanda suke shine wa Allah fadanci suna masu koda shi wasu ita kullace in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabila wa qihim azabal jahim suna ta addu'a wa yadkhuluhum jannati adn lati wa'adtahum wa salam min aba'ihim wa abna'ihim haka dai kai zuwa karshe sai ce wa qihimu sayyi'at ka kare su daga miyagun abubuwa wannan shine kaifiyar yanda mala'iku suke ubangiji akan al'umma annabi alayhi salam
وقال بكر القشيري الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة التكريمة أبو بكر البشيري يشي الصلاة من الله تعالى صلاة الله سبحانه وتعالى لمن دون النبي قوان دبا النبي عليه السلام رحمة رحمة شي وللنبي كأنبي عليه السلام كما تشريف girmamawa ce wa ziyadatu takrimatan da kuma ƙarin ban girma wani abin da yake wani wasu girmama da kuma ƙarin ban girma amma ga wanda ba annabu alaihi jin gai ne
وقال أبو الآلية لا تنعي ثناؤه عليه عند الملائكة والصلاة الملائكة الدعاء أبو الآلية شما malami ne yace salatul lahi salatun ubangiji ga annabi alaihi salam shine sana'uhu alaihi yaban da Allah yake wa annabi alaihi indal mala'ikati a gurin mala'iku in Allah yana ta yaban annabi alaihi a gurin mala'iku to shine salatin su kuma salatin mala'iku shine addu'a addu'a ga annabi alaihi salam
قال قالي أبو الفضل قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التحميم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركة دل على ما أنهما بمعنيين وأما التسليم الذي أمر الله تعالى به عباده فقال القاضي أبو بكر بن بخير نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله أصحابه أن يسلموا عليه وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم عند حضورهم قبره وعند ذكره
قال القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفضل شيني رياض اليحسبي mai littafin kenan musannif shine yace wa karfar rakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mun Allah ya bambance fi hadisi ta'limi salati alaihi cikin hadisin koyar da yanda ake masalati ya bambance bayyana lafazin salati wa lafazin barakati ya bambance tsakanin lafazin salati da lafazin albarka dan a bambance isu fadalla annahuma bi ma'ana yayni sai nuna cewa suna da ma'ana guda biyu ba ma'ana ɗaya bace wannan daban wannan daban in karanta hadisi salatin zaka ga inda malaman suka ce ba ɗaya bane shine wau da yasa da ya saka wau to wannan da wannan da bambanci shine adafun nuqutul muta'addida ne idan ka zo da sufofi na sha mana magana akai lura sosai larabci haka yake idan aka faɗi sufofi ana saka wau to ta nuna cewa wannan sufar tana da bambanci da waccan amma ba a sa ba ɗaya ce kawai misali ubangiji subhanahu ta'ala qur'ani ce huwal awwalu bai ce huwal awwalu al-akhiru zahiru al-batin ba sai huwal awwalu sai ce wal akhiru ko ka al-awwalu daban al-akhiru daban wa zahiru daban wal batin daban ya raba su sufa hudu ce ma ce sai ce huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudus al-Quddus sai ce assalamu al-muminu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir a gurinsa su faɗe shi shi sa bai raba su ba wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir kuma su faɗe shi kuma yana son rabawa sai sawo sai ce gafirin zambi sai ce wa qabila taubi so da haka gufranin zunubi zaman kanta qabula tawbata zaman kanta sai ce shadidul iqabi ziddauli nan kuma da tsauri da rahama abdun kula suke ba su da bambanci tsauri rahama abu ɗaya ne in ka samu rahama babu tsauri to ba rahama ba ce in ka samu tsauri ba rahama to ba tsaurin ba ne shi ne a haɗe suke za ba a sa ba to a nan araba su yi yana sa wau alaihissalamu ya nuna cewa salati zaman kansa yake albarka ma zaman kanta take ya ce shi kuma taslimi wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayan Allah su yi shi kalar kadi abubakar bin bukairin bukar bin bukairin ya ce nazalat hajiyar ayatu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wannan aya ta sauka ga annabi alaihi salam fa amara Allah ashabahu an yusallimu alaihi sai umarci sahabban su su sallama gare shi wa kazalika man ba'dahum umiru an yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallama inda hudurihim qabrahu haka nan kuma wanda suka zo bayan sahabban annabi alaihi salam an umarce su su salati su sal taslimi ga annabi alaihi salam yayin halartar su kabarin sa alaihi salam wa inda zikirihi da kuma ko a ina suke a duniya suka ji an bace sunansa to sai an masa salati sallama ta taslimi ta taslimi
wafi ma'ana salami laihi salasatu wujuhin eh a cikin ma'anar sallama gare shi salasatu wujuhin wato akwai fuskoki uku eh na farko shine assalamatu laka wa ma'aka shine ma'anarsa ma'anar wannan assalamatu minan naqaisi kubuta daga tawaya kubuta daga aibi laka ta tabbata gare ka kuma aka tana tare da kai har abada shine ma'anar sallimu taslima ya kubuta ga dukkan aibi annabi ba shi da tawaya ba shi da aibi ba shi da wani abu a gurin ubangiji to ta tabbata gare ka wa ma'aka kuma ta tare da kai a badal abijina masdaran to kalmar salamu ta zama ƙarin larabci masdari ne kallazazi wallazazati in ka ce allazaz da lazaza ma'ana ɗaya ce shine abu mai daɗi wannan ba yana nufin ma'anar sallama ba ce yana so ya kafa hujjarsa a luga cewa salamu din nan da aka faɗa masdar ne domin da shi da lazaz ɗaya ne in ka ga dama za ka ce assalamatu allazazatu in ka suka faɗi abu sai sun kawo hujjarsa a luga cewa larabci ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ba yana fassara kalmar salamu bane ne yana yana kafa hujja akan masdar ita kalmar assalamatu masdar ce ya aka yi ta zama masdar ce don ana ce lazazu ana ce lazazatu matan zaurace-zaurace na ke a larabta na hau ne a yi in ba mutumin da ya sanar da wani ke wadansu bai sai dai kawai dai a ɗanyi abu amma ba zai san me ake yi sai dai ya gane cewa lazazu da lazazatan ba ita ake magana aka yi ba salamatu
الثاني أي السلام على حفظك ورعايتك متأول له متول له وكفيل به وكفيل به ويكون هنا السلام اسم الله السلام شيني معناسة تبيو السلام على حفظك wato aminci a bisa kiyaye ka wani ayatuka da kulawa da kai mutawallin lahu mai jibintar lamarinka wa kafilin lahu mai kuma tsaya maka wai kone huna assalamu ismullahi sai zama na assalamu a nan sunan Allah ne an ce a duk suna ubangiji wanda yake masdari sai shi kawai sai assalamu da shi da kama allazaz da ɗaya ne
الثالث أن السلام بمعنى مسالمة cewa ya ce a na uku shine an ce assalama anna salama bi ma'ana al-musalamatu lahu wal inqiyad shine musalama miƙa wuya miƙa wuya babu wasu kuskunda ba inda inda ba tantama eh babu kwana kwana shine shine assalam
kama qala Allah wa rabbuka la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا amma kadaitu wasallimu taslima yace sai yace kamar yadda Allah ya faɗa shine ma'anar ta uku fala wa rabbika wani yace rantsuwa da mahaliccinka la yu'minuna ba za su sun ba da gaskiya ba imanin da Allah ya yarda da shi hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai sun sanya ka ka zama mai hukuncin abun da yake gudana a tsakanin su ne da gobe saye da sayarwa auratayya zaman tare hudda mulki wani abu ya taso na tashin hankali da yadda bata rai da yadda za a gyara da sai sun saka ka kai ne za ka yi musu hukunci sun malaye jidu fi an fusihim haraja sannan ba za su samu ƙaiƙayi a cikin zukatansu ba fi ma ƙadaita cikin abin da ka yanke hukunci a kai wa yusallimu taslima za su miƙa waya miƙawa ɗar da kaikai ba za ci wanda duk za a yanke masa hukunci da abinda annabi alaihissalam ya zo da shi zuciyarsa ta ji damuwa ta wannan ba shi da imani san wai gari babu kaikai da mutum zai ji ko so da to sai ce ma'anar salamun nan wannan ake nufi shi sa shi salamun ba na Allah a ciki babu na mala'iku inna Allahu mala'ikatahu yusalluna ala nabi shikenan amma ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi sannan wa sallimu in kun yi wasalan kuma ku miƙa wuya ku yadda na Allah ne kar ku ja wani abu sannan ku yi masa mu'amala ta girmamawa kar ku cutatar da shi domin salamu kishiyarsa iza'u cutatarwa to ku kar a samu wannan a gurin ku domin a cikin ku jinsin ku akwai masu yi masa wannan su ne kafirai da munafukai to ku mu'mine kar ku yi haka shine sallimu taslima ku kubutar da shi kar ku cuce shi kar ku yi abin da zai bata masa rai kar ku yi abin da zai nuna na ƙasa tare da shi alayhi salam kar kuma ku zama kuna da ja a cikin abin da yazo da shi shine sallimu taslima
faslun lam anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه.
yace hukuncin salati ga annabi alaihi sai ce ilam ka sani anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradun ala aljumla salati ga annabi alaihi farilla ne a jumlace gairu muhaddadin bi waqatin ba a yi masa iyaka da lokaci ba kawai an ce ka yi sallu alai an yi umarni ya zama faralla amma farallar a jingule ba yi mata iyaka da lokaci ba a ce sai lokaci kaza banda kaza ma'anarsa in kai so ɗaya a rayuwarka ka sauke faralla shikenan sauran duka ya zama mandubi kuma
wa haƙun al'a'immati wa ulama'i
da ɗaukan da shugabanni da malamai suka yi gare shi alal wujubi a bisa wajibci ba a ji ma'u alai kuma suka hada a kan wannan cewa so ɗaya ne a ranka a rayuwa kowa salati ga annabi alai sun so ɗaya shine farilla a kansa wanda duk bai yi ba har ya mutu to ya ji sai an kama shi amma in ya so ɗaya salati ga annabi sun ya sauke wannan farilla sauran kuma ƙarin lada ne
وحكى أبو جعفر الكبري أن محمل الآية إنه على المدني وادعى فيه الإسماء ولعله فيما زاد على مرة واحدة والواجب منه الذي يسقط به الحرج وما تم ترك الفرج مرة كالشهادة له بالنبوة sai ce wa kuma a da zalika fa mandubun muraggaban fi min sunan al-islami wa shi'ari alihi haka Abu Ja'far al-Tabari shine sultanul mufassirina shugaban masu tafsirin Qur'ani na musulunci sa Abu Ja'far al-Tabari shi ya hakaito cewa anna muhammalul aya wato madaukar ayar shi inda ya fahimta ho yace alan nadabi shi salatin da aka ce sallu alaihi mandubi ne shi abin da ya dauka kenan wadda afihi da ijma alkali yace shi Abu Ja'far al-Tabari yayi da'awar cewa ma ijma'in malaman musulunci ne gaba daya sai ce wala Allahu wata kila abin da yake nufi fi ma za da alamar rati wanda ya ƙara akan su daya shine manufarsa shine abin da yake nufi da mandubi ba wai yin salatin ko so ɗaya ba a'a wanda ya haura daya abin da yake nufi kenan wal wajibu minhu allazi yasqutu bihi al haraju wajibin da wato laifi yake saraya ga mutum wama asamu sarkil faradi marra ya kuma sunubin bari na farilla so ɗaya ne kawai da mutum ya so ɗaya shi kenan wannan laifin ya saraya zunubin ya saraya ka shahadatu lahu bin nubuwa kamar shaida masa da annabta shi ma so ɗaya ne wanda duk ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yawon ku an gama ba sai ci gaba da maimaitawa ba kuma ada zalika fa mandubun wanda da ya waje ba haka ba to ya zama mandubi ne wato mustahabi muraggabun fihi abun kwadayi a cikin sa wa min sunanil islami yana cikin sunnar musulunci wa shi'ari ahlihi da kuma tambarin al'umma musulmi shine tambarin su yin salati ga annabi alaihi salam
قال أبو الحسن بن الكساري المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها مرة من جهره ما أتدرج على ذلك.
القاضي أبو الحسن بن القساري shi ya ce almashahuru an asahabina bayyananniyar magana a wajen asahabuna abokan wato al'umma su kenan rukuninsu na malamai ya ce anna zalika wajibun fil jumla alal insa cewa wannan wajibi ne a dunkule akan mutum wa faradun alaihi kuma farilla ce a kansa an yi a ce bi amarrata ya zo da salati so ɗaya min dahari a rayuwarsa ma'al ƙudurati ala zalika tare da iko akan yi in ba shi da iko ba shi da harshen da zai faɗa ma to wannan ya sarai a kansa
قال الكادي أبو بكر بن مكير افترى لا على خلقه أن يصلوا على النبي ويسلموا تسليما ولم يفعل ذلك لوقت معلوم فالواجب أن يكفر المرء منها ولا يكفل يدخل عنها وقال الآدي أبو بكر بن بكير alƙadi abubakar ibn bukairin ya ce iftaradallahu ala khalqihi Allah ya farlanta wa halittarsa an yi sallu ala nabiyihi shi salati ga annabin sa wa sallimu taslima kuma shi sallama taslimi wallam yaj'al zalika lokacin ma'lumi bai sanya wannan ga wani lokaci tantantacce ba da aka ce ga iya lokacin fal wajibu wajibi shine an yi kusirar mar'u minha bawa ko mutum ya yawaita daga yin salati wala ya gafalu an haka ya gafara gabaranta ya shi ga yin da ya fassara wajabci kar mutum ya wasa da shi mafi yawan lokaci kana yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam
قال الثاني أبو محمد بن بكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة.
القاضي أبو محمد بن نصر يشي salati ga annabi alaihissalam wajibi ne a dunkule wannan babin ko fasali yana magana kan hukunci kawai me matsayin yin salati to shi ke ta faɗa ba falalarsa ba ya ake ba kawai yadda hukunci yake a shari'a saboda ita shi lafazi na umarni malaman usulu sun karkasa shi in aka ce a yi sai su ce su kalle shi da kallo na sani mai ake nufi yanzu kamar aqimus salata wannan umarnin sai kalle shi cewa bil istimrar kullum sai ka yi wajibi ne wannan ba so ɗaya mutum zai sallah ibari ba duk sallar da ake biyar din nan ta zama tilas zakka atu zakata shi ma suka ce haka yake nufi to amma akwai inda in aka ce i to an bar maka a buɗe suka ce kamar wannan na salati so ɗaya ake nufi in daga shi in kai ka sauke farilla wanda za a iya kama mutum da ita a kiyama sauran in yayi mustahabi ne mandubi ne muraggabun fihi kamar inda ubangiji yace katibuhu ku ɗora musu fansa sai ce in alimtum fihi khairan in kun san akwai alheri ta so bayan ku to kaga anan mustahabi ne akwai inda in yace ayi kawai halacci ne ya hana yin farauta a lokacin aikin hajji amma ce idza halaltum yace fasdadu in kuka yi tahalluli daga aikin hajji ku yi farauta nan ba umarni yake nufi ba yana nufin halacci za ku iya yi kaga wannan lafazin na umarni amma halacci yake nufi akwai inda in yace ayi gatse yake yi ima ma shi ito ba ba da umarni ce a yi ba amma gatse ake kai ka gani to da aka sai malaman usuli suke shi sannan usulin ike so ya nuna inda malaman usuli suke ɗaukan umarni ya kai fuska goma sha shida kurin umarnin za a faɗa shi kenan kamar ofulliha da nawa ce ku tara gemu nan da nan masu usuli suka ce me yake nufi da wannan alayhi salam wani ya ce wajabci wani ya ce mustahabi wani ya ce halarci kowa ya tafi a kan nasa in ka bincika malaman usul za ga dai inda suka ɗauki umarni kaza yake nufi kaza ki to a kansa yake gina wannan babu fasalin
قال ثاني أبو عبد الله محمد بن سعيد ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بأقد الإيمان لا, لا يتعين في الصلاة وعن من صلى عليه مرة واحدة من أمره سقط الفرض عنه.
قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد القاضي أبو عبد الله محمد بن سعيد يشي ذهب مالك وأصحابه ما مالك ده صحابنسا wato ɗalibansa na mazhabarsa wagai ruhun da waninsu min ahalil ilmi daga ma'abota ilmi sun tafi ala ce annas salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradin bil jumla ta salati ga annabi alaihi farilla ce a dunkule bi aqdil imani da kudiri na imani din mai imani to ya hau kansa amma la ya ta'ayyana fi salat bai ayyana ya tantantu akan salati guda ɗaya ba wa anna man salla alaihi marratan wahida wanda ya salla salati ga annabi su so ɗaya a ran min umrihi a ransa sakadal fardu anhu wajabcin ya sauka daga kansa shikenan an ba a neman sa akan sa kuma ba za a tambaye shi kiyama ba ba za a yi masa uquba akai ba ya riga ya sauke
wa qala ashabu shafi'i al-fadl minha allazi amara Allah ta'ala bihi ورسوله صلى الله عليه وسلم هو في الصلاة
wato al-imam shafi'i shi kuma ya tafi akan cewa al-farad allazi amara Allah ta'ala bihi wa rasuluhu farillar da Allah ya umarni da manzon sa alaihi salam na salati huwa fi salati a cikin sallah ne
wa qalu wa amma fi ghayriha fala tilafu annaha
amma su suka ce kuma amma a wajen sallah babu saɓani akan cewa ba wajibi ba ne shi ne shi ya shafi idama shi haka ya faɗa yana cewa ya ahala baiti rasulillahi hubbukumu faradun minallahi fil qur'ani anzalahu yakafikum min azimil qadri annakum wa lam yusalli alaykum la salata lahu shi akan haka ya tafi shi a iya sallah take farla wanda duk yayi sallah har yayi sallama bai salata annabi alsin a gurin ya sake sallah eh haka yace ya ahla baiti rasulullahi ko buku ya iyalin gidan annabi san ku faradun minallahi fil qur'ani anzalahu faralla ce Allah ya sauka alqur'ani yace kafikum min azimil qadri ya ishe ku girma da daraja annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu wanda duk bai muku sallah a cikin sallah faralla ba ko ta nafila to ba shi da sallah to shi akan haka yake
wa amma fi salati fa hakal imamani abu ja'far at-tabari wa tahawi wa ghayruhuma ijma'a ijma'a jami'i mutaqaddimina wa mutaakhirina min ulama'i أمتي على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة.
تو وأما في الصلاة أما صلاة النبي a cikin sallah wannan da ake wacce take da kabbara da tsayuwa da kira'a da ruku'u da sujada da tahiya akal imamani manyan malamai guda biyu Abu Ja'far al-Tabari wa Dahawi wa gairuhuma da waɗansu hakaito ijma'a jami'il mutaqaddimin wal mutaakhirin haduwar magabata na musulmi da na baya sun haɗu min ulama'il umma na ulama malaman al'umma ala anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudi ghairu wajiba salatin annabi sun a cikin tahiya ba wajibi bane shafi'i shine tafi akan haka amma sauran suka ce sai dai kai in kai ka aikata mustahabi amma bai zama wajibi ba in ba kai ba ba sallah suka ce haka suka ɗauke jami'i almutaqaddimin wal mutaakhirin min ulama'il umma yawa shafi'i shine kawai ya go ya wani guri shi kaɗai ya ware shi shiga abin da yake gani
قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر قبل السلام فصلاته فاسدة إن صلى عليه قبل ذلك لم تجئ ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتوقفها وقد أخذ وكان بلغ في إنكار هذه المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعة وشده عليه الخلاف فيها من منهم التبري وشيري وغير da wace shadda shafi'i fi zalika shafi'i ne kawai ya fita daga cikin ijma'i a wannan faƙala ya ce mallam ya salli alan nabi sallallahu alaihi wasallama wanda bai salati ga annabi alaihi sallama min ba'adi tashahudi al'akhiri wato bayan tahiya ta ƙarshe qabala salamu kafin sallama wanda dabe wa salatuhu fasidatun sallar sabatacciya ce wa in salla alaihi qabla zalika in yayi salati gare shi kafin tahiyyar lam tujzihi bai isar masa ba sai ce wala salafa lahu fi hadhal qawli ba shi da magabata a cikin wannan yace a cikin salaful umma ga wanda ya samu daga cikin su sun fada ka wala sunnata yatba'uha bai wata sunna da ya dogara da ita ce Imam Shafi'i don haka kad balaga fi inkari hadi hadin mas'alata alaihi mili mukhalafati fiha man taqaddamahu jama'atu jama'a daga cikin wanda suka rigaye shi malamansa sun yi kai mutuka wajen yi masa inkari akan wannan washannu alaihi alkhilafa fiha suka kuma wato masa hujumi na sabani akan wannan suka wato kai farmaki da karfi akan saba masa daga cikin su akwai addabari alkushi da kusheri wa gairu wahidin da wani ɗaya a cikinsu duk sun wasa wannan suka ce ba wajibi ba ne mutum ya aikata kyakkyawan aiki shi ne baitin da na jawo shi ya ja wannan baitin wallan ya salli alaikum la salata lahu na ga sai a bar shafi أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Mhm.
Assalamu alaikum.
Alaikum Assalamu assalam.
alaikum. Salatin da za a gurbin sallah.
Mm.
Wannan salatin za a iya yi ko kuma akwai malaman salatin da za a yi. Yanzu saboda wasu limaman sai ga kan mutum ya yi salatin ma a cikin sallama zai iya tsaya ne ƙara salatin da na yi sallama ko kuma in suka yi sallama shi ma zai yi sallama.
To, Assalamu alaikum.
alaikum assalam wa rahmatullahi. Sannan muna magana ne akan matsayin yin salatin tukunna. Me matsayin yin sa? To shi Shafi'i radiyallahu anhu ga inda ya tafi. Sauran malamai ga wanda suka tafi. Wato sun tafi akan cewa mustahabi ne. Ba wani salati tantantacce da aka ware aka ce shi za ka yi. Shi ma limamin haka. da yawa talatin in ka ɗauki mai tsawo to jama'a za su ga kuntata musu musamman mutanen yau da ba su da haƙuri a wajen bin Allah amma a kan san zuciya suna da haƙuri ƙwarai to sai kai salati gajere shi kenan idan liman ya sallama to kai ka iya yin salati baya ɗaya kana yi sai ka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai kai sallama shi kenan eh shi kafin a wuce shi ta kanta shi yin salatin da wanda suka ce mustahabi din nema ai a tahiyar ƙarshe ake yi, wanda ta farko ta farko ba a salati ba a addu'a wuri ɗaya sai kuma inda ka fara sallah a cikin masallaci sai liman ya shigo za a tada sallar farilla to wannan kowace irin sallah kake in ka zo tahiya iya tahiyar ake ita kadai ba a addu'a salati ba a salati kawai kana ce kai sallama ko kuma ka shigo masallacin juma'a ka fara nafila sai liman ya shigo ya hau minbari shi ma wannan sallar in ka zo ƙarshen ta iya tahiya za ka yi katal katal ba za ka ƙara komai kawai sai kai sallama haka kuma in ka zo sa- sujada ta rabkanuwa ita ma in ka gama ka zo sujada rabkanuwa ko kabli ko ba'adi ita ma in ka zo iya tahiya ake guri hudu ba a addu'a ba a salati kawai iya tahiyar ake su ne wanda na gaya maka yanzu shikenan
sai an ga kuma abin da annabi alaihi salatu wa sallam ya guda uku wanda da in aka ambaci annabi alaihi salatu wa sallam mutum bai yi salati ba wanda irin wajen ya zo mutum bai yi abin da Allah ya ce mana wanda wanda in mutum yana da ma'aikata bai taimaka musu ba to an ga kuma da sai mutum ya tsanci kanshi yana wani abu sai ga su wasu na tsara shi da hali domin yin salatin guda ɗaya ya wadatar ko zai ta ce duk lokacin da ba a bauta annaba a yin salatin da ya yi salati.
to ka dan yi gaggawa dai sau da hukunce hukunce ba shi ima alkali ya ware babi babi ya fitar da abin da ke so daki daki daki daki to yanzu shi ba magana yake akan wani abu ba wanda muka yana so ce ka me ma'anar salatin to shi aka gama na biyu me matsayin yin salatin hukuncin yin sa a kansa muke muke sallama ba a zo magana a ina ake salatin ba tukuna nan gaba ya kuma zai zo ya faɗa amma dai wanda dangane da abin da ka faɗa ɗin da yawa ba a fiye son mutane su zo su saka lasifi koki suna ta salati ba jama'a suna ta ji tunda sun san magana ce ta addu'a annabi alisun zai hawa mimbari saka da mata takala uku ce sai dora kafarsa ta ɗaya sai aka ya ce amin alayhi salam ya sake sa ta biyu ya ce amin ta tuku ya ce amin da ya gama hudubarsa alayhi salatu wasalam sai sabai ruwanu la suka ce masa mun ji kai bakuwar amin ha uku menene sai ce jibrili ne izo kafin na dora kafa ta yace da ni wanda duk aka ambaci sunanka bai maka salati ba to Allah ya nesanta shi daga rahama ko wuce shi ka ai baki baki da shi ka ce amin sai annabi alaihi ya ce amin ta biyu sai ce wanda ya riski mahaifansa sun girma bai yi abin da Allah zai masa gafara saboda su ba shi ma Allah haka yi masa haka shi ne amin na ce amin da na sake zuwa sai ce ɗaya ce kuma ce wanda ya riski ramadan bai zage dantse Allah ya masa gafara kafin ramadan ya ƙare bai shiga sharholiya shi ma Allah ya masa haka shi na ce ya ce ka ce amin shi na ce amin saboda ka akwai hadari wajen ambacin sunan annabi alaihi mutane suna ta harkokinsu ba za su kawo aka ba Allah ko ba zai fasa ba to maimakon mutum ya zama sanadin cutatar da yan wasu mutum bai kamata ba in salati zai yi ya cire lasifika sai salatinsa domin ibada ce ba ta laiki ba a inda aka yadda a daga murya sai a wa'azi saboda kowa ya ji abin da yake mai kyau da mara kyau a nusar da shi a dora shi akan abu amma wannan ibada ce ba sai ya saka ya yi kira talla cikin mutane ba in yayin ya yi alheri amma kuma zai cutatar da mutane da yawa za su ji ba za su yi salatin ba kuma Allah ba zai fasa wannan abun ba to naka gara mutum ya kiyaye wannan shi ne amma da kace in ana yi din ko baka da yanda zaka yi to idan zaka iya ko shi suka kai ta maimaita salati wannan yayi in ba zaka iya ba in kai guda daya to ka sauke nauyin da ke kanka ka ce wa da harkar ka kura shikenan eh amin wacce sallar tukunna a ba haka yake ba eh a inda ake sallah sai a sallar nafila da inda wata ta tabbata kai ko abin hawa sai kai sallah amma farilla wannan sai kuma hukunce hukunce daban eh amin yau sha takwas amin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a ina abin da ne alkawari jiya sama sai haska wannan dama na ce a lura duba shekarunsa yadda suke amma su ne mayaka a ƙasar da su suka yi aron gama da turawa suka yi wa tura fata-fata na ƙarshen nan na nan mai rawanin na arba shi ne sarkin kano alu wannan da tsakiyar tsaye shi ne mahmud bashir dan shi umar al-futi ne kaga duk gasu na sarakuna ne wanda suke je lakwaja to ma'ana wannan shine raye suna da imani da ya ƙini a kan abin da Allah ya aiko annabi alaihissalam sannan na biyu suna cin abinci don su raye ba sa rayuwa don su ci abinci saɓanin mu mu yanzu muna rayuwa ne don mu ci abinci kullum ina abu mai daɗi muke ta fama ko ina ma mu ce fita tashi na fita neman abinci ba neman halak ba inda zai samu ya ci shi shikenan ko mace ko namiji ko yaro ko babba wannan ake to ba za a yi cikakkiyar lafiya ba ba za a yi ƙarfi ba ba za a iya yin wani abu ba amma na saboda cin abinci suke dan su rayu in su rayu su yi abin da Allah ya kasu duniya su yi yasa suka samu lafiya suka samu ƙarfi su fita fagen yaƙi su tafiya kilomita ɗari uku ɗari hudu in suka sauka kuma doki doka za a yi ba wai kwanta za su kuma gajiya sun huta a ba haka suka yi ba su ne waɗanda yasa ya ce don mutane su ga hoton su gane cewa su aka yi wani aron gama da turawa to abin nan 1903 shi ne yawai shi ne dama abin da ya sani caka a ga irin yadda bambancin mutane iki na rayuwa mai cin abinci don yi raye da mai rayuwa don ya ci abinci ba dai ba ne daga sarkin kano a luna wanda shi ne wajen bashir ɗan shi umar rufuci wanda muka je wanda muka je ɗin nan lakwaja shi ne Amin.